الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba sha uku ga watan sha'ban shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da tashi daga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da ashirin daidai shafi na ɗari hudu da tasa'in da shida za mu tashi darasi na ɗari da ashirin da ɗaya shafi na ɗari hudu da tasa'in da bakwai muna kuma cikin kitabu na ɗaya ma inda za mu tashi babu saidi babin da yake magana akan asaid shine wato farauta mala yake ne kare ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa idza alaltum fastadi da zarar kun cire harami kun fita daga ihrami na aikin haji ko umara lokacin da wato mutum ya tafi aikin hajji ko umara ya riga ya kulla niyya to kaga dama da kaya a jikinsa na ihrami to da zarar ya riga ya sa wannan kayan to haram farauta ta haramta a gare shi ne Allah ya ce wa idza alantum da kun halanta abin nufi da zarar kun sauki aikin hajjin fastabi to ku yi farauta shine fastabi وقال تعالى Allah yace yas'alunaka ma za uhilla lahu kina tambaye ka cewa menene ya halatta gare su qul uhilla lakum at-tayyibat sai da su ababan da suka halatta a gare su sune at-tayyibat mun yi magana tun akan al'adar ma baya me at-tayyibat sune suka fi yawa ma duk wani abun da yake wato da dada ne shari'a ba ce magana akan zaubar ta ce haramun bane to ya halatta ya amfani da shi har sai shari'a ta hana ko kuma a wato a fili zai cutar da lafiya ko hankali amma mun fara a baya cewa mafi yawanci za ga ababen da shari'a ta haramta ta kaitattu ne ta kaitattu ne wanda ta haramta din wanda ta halatta sun fi yawa to sai ce wa ma allamtum min al-jawari al-mukallibin da kuma abin da kuka koyar na daga dabbobi a dabbobin nan ya hada da karnuka ko abin da ya gama da shi duk wanda kuka koyar aljawari a jami'i ne na aljari shi kuma dabba yake nufi wadda aka wato koyar ko wadda ake amfani da ita wajen yanzu irin su wannan police job din da zaka ga har aiki ake a turai a samar abin da zai biyo a ya dawo ko a aiki ya kai sako ko karantarwa shi ne idan kana duba tafatir za ka ga wai shi ne ake zuwa nuna ma martabar mai ilimi a ta a cikin karnuka ne ilimin da wani domin Allah ya yi magana sa a cikin Qur'ani saboda haka duk matakin da mutum zai kai in bai da ilimi to gaskiya ya koma kasa ya koma kasa ne ba kusa ba a karnuka ma wanda ya fi ilimi an fi martaba shi domin za ku zo ku ga nan gaba wato a cikin karatun namu za a ga abin aikin da mai ilimi ya yi a karnuka sai a baka dama kai amfani da shi amma in jahili ne sai a ce ba ruwan kare a ta a karnuka to shi ne Allah ya ce to allimu na hunna kaji ku sanar da su mimma allama kumulla daga abin da Allah ya koyar da ku fa kulu mimma amsakna alaikum su wannan karnukan malan kare in ya kamo to fa kulu mimma amsakna alaikum fare kuwa to ku ta abin da suka kama muku wa kurusman lahi alaihi amma ku ambaci sunan Allah a kai in ma da gare ka moto kai ma in ka sai ka ci wannan abin da ya kama da sunan Allah domin kaga hata mangoro da ba farautar da aka yi ba da lemo da goba da karas ai su ma da ba faro da aka yi ba an ce zaka cike bismillah kamar yadda zamu ga Allah ya ara mana lokaci bayan sallah ta adabu ta'am wal ashiba da zamu shiga nan gaba zai kawo ladaban cin abinci da kuma abin sha to shine mala yace um wa kurusma lahi alaihi ba ambaci sunan Allah akai suratul maida aya ta hudu sai yake wa sayyidul bahri jaizun fi kulli hal farauta farauta sai dan dauri ta sai cikin ruwa kai ta abin da yake cikin ruwa ta halatta kowane ne mutum ya je ya yi su ya kamo kifi ko abin da ya kama da wannan wanda ya halatta a ci sai yake wa kazalika sayyidul bahri kamar da ya fara a suratul ma'ida ko ga aya cewa haka nan farauta abin da yake dan dauri wanda ba cikin ruwa yake ba shi ma ya halatta illa fi halati ihram shikenan in ba a cikin halin da mutum ya sa ihrami na aikin hajji ba ko shine wai za a lantu din fasadu sai ce kala ta'ala Allah madaukakin sarki yake أحل لكم صيد البحر ودعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما Allah ya ce uhilla lakum Allah ya halatta muku saydil bahri farautar abin da yake cikin ruwa wa da'amuhu mata'an lakum wato abincinsa ko abincin na cikin wannan ruwan abin da za a ci na wannan ruwan mata allakum kayan alati ne gare ku na jin daɗi abin da ka kamo yanzu sai mutum ya kamo wai ko kuma wai ya fito tun da shi da wahala a kama ya fito ya mutu a gaba a yi ta amfani da shi irin wanda za a buɗe wai da suka samu a wancan hadisi ko ya samu ƙaton kibi ba a sama ba alhutu ƙaton kibi a kamo shi kamar yadda za ga ana bikin irin bikin da ake a argungun nan za ku ga mutane suna yi da kwan kifi kowa kowa ya ɗauko wani ya bi shi girma amma ya ɗoro a ka to kaga wannan sai Allah ya ce wali sayyara kai kaga mutum zai zo ya yanka ya ci ya yi kyauta kuma ya biya wali sayyara haka nan matafiya wani zai guzuru da shi ya tafiya da shi a bar shi ya bushe wa hurima alaikum sayyidul bari sannan Allah madaukakin sarki ya haramta muku yin farautar dan dauri ma dum tu hauruma mutukar kuna cikin ihrami mutukar mutum ya kulla niyyar aiki haji ya ce labbaika Allahumma umratan ko hajjatan wa umratan ko hajjatan mutamatti'an biha ila al-umrati misali ya kulla niyya to ba shi wa farauta in dai yana cikin haraji arabi kuma yana da faɗi suratul ma'ida sai Allah ya ce man ya'illu sayyiduhu wane ne ya halatta kuna yi tsallake eh ban da oki abuwan man ya'illu sayyiduhu malam yace wane ne wato ya halatta yayi yayi barauta shine man yahillu sayyidu sai ce yahillu sayyidu man tahillu dhabi'atu ya halatta wato ya halatta a ci farauta duk wanda ya halatta a ciyar kansa suwaye muka faɗa satin da wuce ya halatta a ciyar kansa suwaye na ahalin kitab na yadda akwai ahalin kitab cewa cewa ya nassin kalma ko kamanta cewa yanzu ahalin kitabu wanda mu cewa yake illu zakatu kullu muslimin wa kitabiyyin zakaran kana aw unsa haka nassin kalma yake man da kuke ko cewa ya halatta wataƙila dinnan mu kawai kuna ganin ba sai an faɗi ba bai zama ka faɗa halin kitab din shi ya ko halar a ciki dama idan ma ai ba ba babu ba da jima mu a kanmu eh amma dai kawai sai a ce tun da cewa eh man so muke a kawo man ya illu sayyidu in ji mai littafin waye ya halatta a ci farautarsa ko waye ya halatta eh ya illu sayyidu man ta illu dabi'atu ya halatta a ci kayan farauta duk wanda ya halatta a ciyan kansa abin da ya hadu gida ba zai iya zuwa yau farauta yanzu ya kawo in kana da niyyar ci kuma kai inda ya halatta ka ciyan kansa inda ya gaya ma a baya تحل ذبيحة كل مسلم ko wa kitabi sai ce zakaran kana a hunsa mace ko namiji mun wuce wannan matsala zai ji alatu sai san ma ya faɗi ya faɗi alatu dalili ko yawwa da me ake farauta sannan aka ɗauka tsafi tunda an ce wal uqudati wal mutarabbiya a can gurin da muka wuce to da me za ka yi farauta sai ce asaidu kadi yakunu bi silah an gane ku wato ya halatta a yi farauta da asilahul jari takobi mai kaifi mai kyan gaske ga aka ce da kaifi an sai a iya takobi ko kuma har da wato har da bindiga to shi za suka ce aljari inda aka kawo asilahul jari kaga mun yi amfani da ita akan aljawari cewa jam'i ne na aljarihu kar ka ɗauka sai iya makami kawai in ka ga dama ka ce wato bisila'i sannan kuma aljari kaga ya ce da makami sannan kuma a yi da dabba amma ka haɗe shi bisila'i da jari kana nufin da wato makami mai kaifi duk wanda duk abin da zai cimma ka yi farauta da shi ko a dabba ko makari yayi shi za da yazo zai ce maka saifi kagan kai ko ma an ce zai ce ka saifi kamar takobi kamar baka gane ne a silahul jari shi ba zai ce ma kamar takobi wacce shine da wuka wasani da kuma kibiya inda za ka fi yarda da cewa a silahul jari takobi ne kai biye ke nufi da ya je gaba ya ce kuma wa kadi ya kuli bil jawari kuma takan yi zai yi a yi da dabbobi asali da shi za ka fara farauta ka ɗau abinka ka je ka matsaura ɗin shi da shi ko ka harba mata kibiya ko bindiga da ba haka ake farautar ba mutum ya naɗe dabba ta zo ya sai ta ce tana mata ta faɗi to saboda gaza koyo da gobe ya gaji ya sai a ce zamo dabba nan da ke makama ko kuma da karfin nasa amma dan ba sai ta bi saurin kama domin da an daga farauta har wato tsayawa ake a bakin hanya bayan an dawo ka ba shi kokari kowa ya daga abin da ya kawo wani ya kama tsera a kemar dariya eh wani zomo ne haka a ke musu dariya haka saboda haka wani kurfi a ga ya tsoro abu a wuyansa to sai ka ga ana ake ba mutum suna a ce ya zama sarkin dawa na lokaci kaza saboda wannan farautar da yi eh wani kuma ya dawo siƙa ba komai a hannun Kada ta ala Allah maɗaukacin sarki ya ce ya ayyu hallafi da amin ya waɗanda suka ba da gaskiya la ya bulu wannan kuma lawo bi shayi lallai Allah zai jarrabe ku da wani abu zai jarrabe ku bi shayin da wani abu mina tsayi na farauta tanaluhu aydikum wanda hannunku zai iya dauka wa rimahukum haka nan matunku mashi jam'i ne na wato yawa yi matunku su ma za su iya kaiwa amma da yasa ya alama Allah man yaqabu bil ghaibi da su ake yanzu da yan aikin hajji ake saboda an hana su yin farauta amma lokacin da mutum ya dore ya rami sai ga barewa ta zo har taba mai jiki da shi Allah ya yi wannan yana ba jarabawa wannan ne don ya ga ya za ka yi saboda duk abin da za ka kusanta kan Allah zuwa kanka zuwa ga Allah to sai Allah ya gwada ka kan shi ake kira jarabawa mun sha ba da wannan misali a karatunmu na surat da wannan Dawud din da muke ai kuma da muka yi magana akan wala karifatan na Sulaiman ai wannan abin da yake nuna ma cewa in dai abu ya kai kana so ka zama na Allah to sai Allah ya gwada ka dan yayi tambisi in dai kace kai na Allah ne to sai ya gwada ka wannan shine ka'ida ashaddul bala al anbiya thumma al amsal fal amsal amma jarabawa dole misalan wayannan mutanen ya ishe mu kamar yadda muke yawan faɗa cewa annabi Suleiman annabi Dawud annabi Ayyub a kowane bangare in kana takama kamar annabi Suleiman da aiki Ayyub din ai biloniya ne mai kuɗi ne ga ƴaƴa ga wadata ga komai amma da jarabawa ta zo ka duba yadda abubuwa suka koma annabi Suleiman basarake ne cikakken basarake kuma annabi amma da jarabawa ta zo ka duba ka gani to duk ran da kace kai na Allah ne sai Allah ya gwada kai gane ta ya sani da ba dan ya bayyana wa mutane gaskiyar ka wannan shine kaida ina yawan ba ku misali da misalai da yawa wanda kuma kai ma akan kanka yanzu ka tuno wani abu kaga cewa wani abu da ka zo kace to shikenan na dogara ga Allah to sai Allah ya bayyana ma kai akan kanka ta gane dogaran nan kwarar gaskiya ne kwarai kuwa domin ba ya haka ba kowa zai ci da da ba yakin Udu ba Abdullahi dan Ubay dan Salim in muka zo tarihi sai mun burka bayyana shi a lamba daya maimakon su kai na Abubakar kwarai kuwa domin ya fi kowa matsayawa cikin Annabi alaihi salatu wasalam sannan kuma idan ya fito shi yake makirari yana gyara man mai yake amma ƙarya yi ana zuwa yakin Udu ya zuga mutane wallahi karkubi so yake mai mana da mata gwagwaye sannan kuma yana so ƴaƴan mu su zama marayu kaza kaza irin wayannan maganganun ya ta faɗa kuma kaga abin da ya faru sai da zuka mutum sama ɗari uku duk suka ɗaya to duk abin da kace kai na Allah ne to sai ya gwada domin a yi tambayi wal yuma insha Allahu allazina amanu أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم خلي كلمة ولما يعلم الله الذين جاهدوا ba ya alam bane ya ji harmi eh alhali har yanzu Allah bai bayyana ba ai walkiya abin da bawo yake cewa ai walkiya to shi ta an jaraba ta goma kawai sai kai kokari ka ci idan Allah ya kai ka wani mataki ya ɗaukaka, sai ka ga ko da jarrabe ka ta bangaren 'ya'ya? ko iyaye kansu yanzu wani bawan Allah da ya turo mu wata tambaya ta ku fiti goma yana complain akan kawai yadda mahaifiyar jarabawa ta mahaifiyar yadda take zaluntar mahaifin mutum take sai mun yi din yana karami wallahi take cutar baba kike kuma ya rasa yadda laki yace mun sai kaga an kai matakin da sai ta yi sai ai wata ba ta ubansu magana kuma alhali sun san ba ta da gaskiya za ta zo kawai yanzu sai ta siyo bashi misali na dubu hamsin ɗari ta ce sai ya biya in bai biya ban yi tambaya faɗa ne ne aka yi da alhali komai ne ko ga abinci a gida kawai zai taimaka waya baya gari yana wani waje yana aiki da ce babu ƴaƴan kuma sun san akwai yanzu dan Allah wannan ba jaraba ba ce a matsayin ka na wanda Allah ya ce ka mahaifiyarka ya za ka yi da ita za ka kore za ka kore ta ne ba yadda za ka yi kaga jaraba mafi girman jarabawa ce wannan ita ce mafi girma wani jarabawar mata in ce je ka ba ka sallame ta ba yawwa amma mahaifiya fa babu yadda za ta yi kago yana tsakanin kaifi biyu ka gane kuru-kuru rashin gaskiyar mahaifinka amma ba yadda za ka yi ko mahaifiyarka amma ba yadda za ka yi gaskiyar rashin gaskiya kuma mutum yana magana cewa tun ina yaro ake babana haka tun yana yaro har ya girma yanzu yayi wayo misali a ga wannan karshen jaraba ko kuma ka samu uban ne mai wannan matsala ba uwar ba ita ake mulkulawa sai kuka sai haka ta share hawayenta ana za ka mafi girman jarabawa ke amma yanzu dan aiki ne da kai yin je ka ba ya ka tallabe shi ba ko ba haka bane lebura kada ko bata ma rai ki ba gurin jarabawa ce Allah ya ma amma ya ba gurin amma wanda ta iyaye saboda kana tsaka mai wuya kawai ne kai ta addu'a Allah ya gane da shine karshe abin da zaka iya na'am eh ban fahimta ba eh waye zai ne wato aiki kullum abin da babu ban yake gaya wa 'ya'yan cewa ku sai wa baban ku addu'a domin sun gane aiki ma baya dora su akan cewa su cutar da a inda ya ja daga ai matsala za a samu shi ma ya gamsu da cewa tana da matsala tunda ya ga 'ya'yan sun gane in sun zo suna ka san yau da gobe tausayi da waye zai sa su janyo ko wani lokacin an yi rikwacin ka za ce wani ya fita waje ya waya ce wallahi baba akwai sai ya ce masa to ba komai ka bari kai dai ku ci addu'a Allah ya ganar da kaza sun fi ƙarshen jarabawa kenan ai da ma su kansu sun gamsu da cewa shi uban shi ke dora za kan su yi ƙonsa addu'a amma yana gaya wa mata cewa kar ku koyi ɗabi'ar kaza domin idan shi ya jure yin wani aura zai jure ɗan zamanin nan samari kwanan ta goma zai koro ma ita wallahi farai kuwa to irin wayannan matsalolin shi ne ta jarabawa ke to sai Allah madaukakin sarki yace um wa qala ta'ala ko wa ma 'allamtum min al-jawarihi mukallibin da waɗanda kuka sanar daga cikin wato dabbobi mukallibi na na malan kare ne ko da musa ko wani a cikin karnukan ko wata dabba da ka koyar ya zanto ta koyi abin da ka koya mata domin malamin fitu sun yi magana akan malan kare malan kare shi ne wanda in ka aike shi zai kama sako yadda ka tura shi amma jahili kare kwanye ta kusa ya tuntuni nasa kwarai kuwa a ba ku ga da na zo na yi muku bayani akan rayuwar da yaro yake koya har da kare aka sa a ciki guda hudu ba rayuwar farko da yaro yake fara yi shine rayuwar buri marhalar buri ita yake shine yaro ya tafi rayuwar buri yana gamawa sai ya shiga tawa kun manta yake a marhala ko kowa ya manta halar ba mu bai kamata ka manta ba saboda kuma aka kawo irin wannan ayyuka tuno kana da yaro kawai sai ka fara a kan aka ake kwarai kuwa da kuka ji ka kuke to kaga rayuwa ta biyu shine rayuwar kare an gane eh rayuwar kare ita ce ta biyu daga kaburi sai zai koma rayuwar bera rayuwa ta uku ta kare a ƙarshe take ta uku shine marhalar rayuwar jaki ita ce ta uku ta hudu kuma eh ta hudu ita ce rayuwar kare wajibi ne ka tsallake su ne yisa baka gane ba ai wajibi ne shi ne mutum bai yi da gaske ba sai su doki duk ba shi ne na baku misali za ka je yanzu a titi za ka wuce ga babban mutum ya tuba riga yana tura shi akan an maza wani ko an goga bar ko ba ka gani to na rayuwar dabbobin ta biyo ta biyo to shi ne ai da muka zo marhalar rayuwar kare shi ne ai irin wannan ne yanzu da muke ba ma da yara a islamiyya an zo a wannan marhalar yaro ya yi fashi ya kuma yi sai ka tura da takarda a zo daga gida me yasa baya zuwa da wuri ko me yasa ya fashi a nan za ka gane a nan ba ake gyara musu rayuwar domin wani za a turo shi tun uku da rabi amma sai ta yi biye in ba ku abin ba za a gane ba sai ta dora a kai amma idan aka zo daga gida aka ce wallahi muna turo su tun kafin lokacin to sanar sai a gyara matsala haka ake yi kai wa yaro yau bulalan makara gobe kayi jibi to ya kamata ka bincika me yasa ya zama fafitiyar let kama me yasa in daga gida ne magani aka ake yi to anan dai ake gyarawa yayin da take rayuwar da da shi ne za ga tana wannan marhala in ta tashi budurwa a gidanku sai ta share gidan gaba ɗaya ta wanke kuma bata gaji wata ɗauko wanke wanke sai kaza sai amfani da ita in ka kuka bari a banza za ta yi wani abu wanda bai dace ba to shi ne to shi kare yana da baiwa shi za abin da muke faɗa da muka zo rayuwar kare aka ce kaza muka ce yawo kare yanzu musamman zan yi buza kariya daga nan sai ta tafi buci wallahi gurin kare buci cikin dare ma jamilu ko ba haka bane yawwa kai ne cikakken mazaunin karkara cewa zai tafi da kenan zai tafi hakuci in ya biyo ƙanshin kariya a nan zai ji wucin daga buci har nan ya gaba abin da yake koma to kai ba maka wasa da yaron ka ba wannan marhalar sai ga kullum a cikin matsala ake saboda rayuwar kare yake Allah ya yi to sai ce wa kulu min ma amsakna alaikum ku ci abin da malam kare ya kama mu wa yusharatu fi saydi bi istila'i amma an sharɗanta wajen yin farauta da makami ya zamto cewa me an ya rika jismar saydi kun ji ko ya zamto wannan abin da ka harba ya keta jikin wannan abin farautar ya gasa shi ko ya raba shi ko ba mai jima kamar yadda ibn abbas yake tabla da mazurin ka zo yanka kan ya cire ba komai ko za ka shi ba a farauta dan kan ya cire ba komai mutum ya yi bismillah ya harba bindigar da ta cire kan in ya je kawai dauka zai ya gyara ka gani ya rika ya tsaga jisma sai da abun farauta wayan huda fihi ya keka ko ya irin fitin ne ga yawo jini na wuce shi ga fita wa Allah ya ji da ma'aha gairaha amma ya zanto idan ya je samun dabbar ya zamu cewa iya raunin da yi babu raunin wani daban maybe su biyu ko uku suka harba ko ba na bane au sallake ne kenan wa yutaratu fi sayri bil jawarih an shartanta yin wato farauta da dabbobi ya zanto an ta kuna mu'allamatan idan to karan malami kun ji magana ta ku eh malam kare ne ba ilimi da kare ba kare ne mai ilimi wa Allah ta akula min as-sayyid sannan karka kake ka ci abinda ka samu na farauta wa Allah ya wato haka ne ko wa Allah ya ji da ba a gaira abuwan wa Allah ta kula min sai ita ce nan dabba kar ta sake ta ci wannan idan malam kare ne in ya je dan ne sai dai ka zo ka daga da kanka amma idan jahili kare ne da ya dan ne shi zai fara fata shi shi zai ji shi ne wa Allah ta kula min sai kar wannan dabbar ko abin da ka tura ya fara ci in ya fara ci yunwa yake shi ka je guri ka kare yana cin kasa ko yana cin ciyawa ko duza a yi mafi kare kuwa wa Allah ya ji da ma ha gaira sannan ka samu kibiyar da ka harba a cikin dabbar ita kadai ce ba wata domin yawancin kibiyoyin kowa ya ne mata alama ya danta to ka je ka samu ta ka ce kawai wa tasmiyatu shar'in fi hilli sayyid yin bismillah kun ji ko ambatan Allah sharadi ne wajen halatta abun farauta inda rami tsari yayin harba kibiya au irsal jarish kunji ko yayin aika dabba eh wala yaji da ma'aha abin da ka harba kenan ko kuma wato ita dabba ka je ka samu ga karanka ya danne ko wani karan ba ya danne shi ne ba ya fi zama daidai domin a kan dabban muke magana ko nan cewa aka yi tare da bisani bin jawari an ta kuna mu'allama a zamiri ya uzu ilaiha abuwar wa Allah ta kula min saidi ita dabba wa Allah ya jira ma'aha gaira kar ka samu karanka da wani karan akai ko wanda ya danne jazakumullahu khaira wa tasmiyatu shartun fi halli sayd yin bismillah sharadi ne wajen halatta abun farauta inda rami tsani yayin harba asam kibiya aw irsalil jari'i ko harba ko kuma sakin wannan dabba taka an adi bin hatim radiyallahu anhu qala سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراج an tambayi annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi dangane da al-mi'raj wannan abulugul maram mun yi wannan hadisi cewa fadi yanzu idan ka dauko um kibiya ba tana da tsini ba nan ko inda za ta je ta soka to sai ka harba maimakon ta ne ta soki dabbar da tsinin ta huda tunda an baka sharadi a baya cewa abu mai kaifi da ta je sai ta irin juyawa na tana zuwa sai bayan kibiyar wannan gurin katakon sai je da ki dabba kun ji na ce baya yanzu ko ba gurin kiji ba ɗaya kenan domin a kasa za ku yi muku shari mai yawa ko kuma da kibiyar ta tafi tana ta juyawa ko wani abu kawai za ko wani takobi da ya je maimakon baya nan sai nan ne tsini ko nan kuma baya wajen katako da ya je sai je da nan ɗin gaba ɗaya faɗin jikin ya nufi dabbar kuma ta faɗi ta suma ko ta mutu to shi ne magana da ake ya zamto abin da ya yi wa wannan dabbar da kama illa ba tsinin gurin ba ne wani guri ne daban a jikin abu shi ne magana da mutu faƙaɗa sai ce idan a kafta bi haddihi fa kul annabi alaihi salatu wa salam da yake cikakken malami sai ce kaga idza asabta bi haddihi fa kul idan ka samu dabba da kaifin ka ci fa idza asaba bi ardihi fa qatala idan ku ka sake fadin gurin ko wani guri daban na yi muku misali fadin gurin ko wani guri daban da ba gurin kaifi ba ko tsini shine ya kashe ka harbi dabba da shi ya kashe to sai ce fa innahu waqidu al-mawqudat radi ta kai kuma Allah ya ce hurimat alaikum al-maytatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayri Allah bihi wal mukhannaqatu wal mawqudatu al-mawquda haramun ne hurimat alaikum saboda haka idan ba kaifi bane ko tsiri ya samu dabba to raɗe ta kai mutum ne dai da yake da wannan hotunan da da ake nuna ana tauri ya ne tsalo zalo dauka to gulma ta buga bar aka wanda ake fakejin din nama a fituro mutane abin nan fiti daidai yake in ka ci ka ci mushi waqidun fala ta'kul annabi yake karka fa qultu sai nake ursilu kalbi ni kuma ina aika kare na kale yake idza arsalta kalbaka wa sammaita fa kul in ka tura karanka kai ce kace bismillah ka kace to kaci duk abin da ya kama in ya kama mushi me rai kai ka yanka abinka shi kawai malam kare dan ne baye amma yan kan kai kai kulli sai nace fa ina kala idan ya tiba kala sai annabi yace fa la ta'kul kar ka so mace fa innahu lam yumsik alayka ba kai ya kama ba ya bai ci ya koshi ba zai kawo ma inda cewa kun san karnukan farauta akwai karnukan da ayin wasu suke zai je kamo saboda horo da aka wake wallahi zai kama amma wannan kuma barin sa aka kaga ya zalunci wanda zai ba aiki kamar mutum ne da mai makokwa da go annabi yace da zarar mutum ya ga mai ma aiki ka biya shi ko dole ajira ajrahu qabla an tajifa araquhu wa alimuhu wa huwa fi amali ka bawa lebura kudin sa kafin gumin bai gushi shi ne abin da ake so to haka shi ma dabba an kana so kai ma abin ba zai yi kullun jaki yana zuwa yana samu ma yana ma aiki kuma ba ka bashi abinci ba dan za ga sai ga ga duka kuma ba abinci sai ga wani jaki ya to bai kamata jaki in ka doro makaya in ya ga abinci ya tsaya shi ba kamata ya yi kafa abin da ka sai domin yana da wannan ladabin kai mar abin da yake so me yasa ba a sayan jakin kuturu saboda ai ya baki horo akan cewa duk inda ya riga jama'a zai tsaya eh duk inda ya ga jama'a zai tsaya saboda ya horar da shi aka haka to amma da ba da yake ba sai ya fara baki abinci ya koshi a gida ya yi kulle shi to sai to duk inda ya ga shi sa a magabata ma idan aka je kamar da ake sai da bayi a ce wannan yana da aibu in ka je siyan da kai sai a ce wannan amma na kuturu ne in aiki kake zo ya siya ba za a siya ba to mu wallahi duk inda ya ga jama'a zai tsaya yanzu kana so ka tabbata a gundi ana jiran ka cikin minti goma sai kun yi awa ba ku je ba domin duk jama'a kan hanyar nan ya tsaya kai ta dukan ka kuma dan wata kila ma in ya saba sai an ba ku ne zai ta mutu ka shiga uku to ji ne to kaga sai ce fa inna lam yumsik alayka ba kai ya kama ba in ma amsaka ala nafsi kar sai kama idan kana so me yasa za ku ga shari'a musulunci da aka zo ana magana inna masadaka ce ko kara wal kaza wal kaza ya kace wal amilina alaiha kun san hikima domin kai idan wanda yake raba zakka ga kuɗi yana mu'amala da shi ta gani shi kuma a yi mace shi za ka ce ko mai kuɗi ne a bashi domin a kawo da kansu daga kan kuɗin jama'a to kai ma wannan matakin dole sai ka dauke shi a kowace irin mu'amala ba zai yi ka zo ka sa mutum sai ba mu'amala da kuɗi kuma ba ka ajiyarsa ba wai wani da ake gaya mu wani ma'aikaci ne yake abokan aikin sirrin kamfani ne yace zai je wata harka ta kai shi zai karbo kaya sai sai wani abokinsa ya zo sai yake cewa sauri nake yana gaya abokin zan je in biya ma'aikata yace sai shi abokin nasa shi ma kamfani ne irin nasa dai yace na wannan wata yake na wannan wata yake baya wa lebur haka haka yana so ya gari wai ba a haka ai sai an haɗa na wata biyu Allah ko ni da shi yake gaya ba yace a kullun da yake yana gaya ba wani yana gaya ba abokin hulɗar cewa wai sai an haɗa na wata biyu ai ba ai wale bura haka ai bari za ka yi sai an shiga wani wajen an yi to wannan ba dole ka koya masa cuta ba san da baka nan sai kai ma mugunta amma kada ba mutum haƙƙinsa akan lokaci shi sai wa aka yi ba hatta in daukan ma'aikaci kai kake duk ishirin da biyar ga wata za ka biya shi ya ka samu tangarɗa to wajibi ne ka gaya ba cewa ku yi haƙuri wannan kara an samu matsala ƙa'idar ce shi za a lafi wa yana kafiran min alkhula da'i la yabdi ƙa'idar ce nan ai mu'amala ta komai ce ai za su wasu dawud da shugabanci da jagoranci na kowane bangare ta koyar ta koyar da shi gaskiya to sai ce walam tusammi alal akhar annabi yace kaga ai baka ambaci shine lam tusammi alal akhar sai karan wannan ka ambaci sunan Allah akan naka amma dai karan da yazo ya danne shi ai baka ambaci sunan Allah akan ka ba kuma dalili na biyu shine ai kaga akwai shubha shubha shine baka san wanne ne ya kace shi ba zai iya yiwa nakan ne amma saboda annabi ya ce a kauce shi ba sai ka kauce wannan je zuwa asaidu bil kalbi ghayr al mu'allaf eh yin farauta da karan da yake jahili wanda ba koya ba komai ba ba malam ba jahilin kai la yillu ma amsakahu al kalbu ghayr al mu'allaf duk abin da kare ya kamo wanda ba malam bane to bai halatta ba illa an yi dirika hayyar to kun ji sauki na jara'a idan ka samu abin da jahilin karan nan ya kama ma a raye fariza ka sai ka yanka ko kuma fariza ka sai a yanka fa bunyu lil majhul ana bi ta alawatul khushanni qala qultu ya nabiy allah nace ya ma shi allah inna bi ardi qawmi ahli kitabi mu muna garin mutanen da ke ahli kitab afana akulu fi ahliyatihim ma ta abinci a cikin kwanukan وبأرض سيد أسيد بقوس وبأرض سيد haka ne ko? wa bi arzi saidin usida wato bi kauti da haka ne? yawwa to shi ne abin da na gani dan ba na ran biyu yawwa sai yake wa bi azin saidi da kuma wato kasar da ake farauta ko kuma wanda ne farauta asidu bi kauti wanda ne yo farautar da fidiyata wa bi kalbi da kuma karina allazi laysa bi mu'allaf wanda ba malam bane karan nan shi ba malam bane wa bi kalbi mu'allam da kuma karan nawa da yake wato malam din fa ma yasluhu li me yafi dacewa da ni ga kare jahili ga kare mai ilimi da an sake ta a tare abin da ake nufi a nan mutane suka tafi farauta a fili kun san tafiya ake ba a ce yanya da kwari yan kura yan turomawa yan kaza duk sun tafi sai a haɗa a daki kaza idan aka haɗu to to wannan dakin da aka tafi wata kila farko da aka tafi rana kaza za ka ji kwanaki kaza aka yi to wataƙila wannan garin ma da aka ta wuri cikin magudawa ne inda aka je su ma 'yan garin suna fitowa farauta don ba zai yi kuce ba za su farauta a garin ba ko kun tafi cikin musulmi to shine wa bi arzu saidin asidu bi qawti wa bi kalbi alladhi laysa bi mu'allam wa bi kalbi mu'allam gari ne ka zo na zo kawai daji ne na ka zo na zo kai ka koya karanka karatu ya fahimci karatu wani ya sako karanta shi kuma jahili ne ba mai karatu bane amma kakkarfa ne kai kana bismillah yanzu zaka harba kibiya ka wani kuma baye to shine yace ya rasulullah in na samu kaina irin wannan yanayin ya zan yi kana yace amma ma ga karka min ahli kitab kun ga ya hada tambayoyin da yawa yace abin tambayar da kai akan ahli kitabi fa in wajadtum ghayraha fala ta'kulu fiha me tambaya akan ahli kitabi shine akan kwanuka idan kuka samu wani kwanan wanda ba shi ba kar ku ci a kwanukan in kuna da kwanan ku daban ku ci da nau wa in lam tajidu fasiluha wa kulu biha in ba ku samu kwanan ba to ku ci a nasu kwanan amma ku wanke wa ma sitta bi kautika duk abin da kai farautar sa da um, wato kibiyarka fa zakarta ismallahi fa kul yayin da zaka yi farautar da shi ka ambaci sunan Allah kawai ka ci wa ma sitta bi kalbika mu'allam da abin da ka farauto da wannan karan naka malam fa da ka tasma lahi fa kul shi ma kuma ka ambaci sunan Allah yayin har ba shi ko sakin ka shi ma ka ci wa ma sitta bi kalbika ghairu mu'allam sannan abin da ka yi farauta da wato da da da karanka wanda ba mai ilimi ba kun ga anan sai annabi ya ba da amsa domin ta tafi mutum shi kadai cewa misali barin dawo gaba farko cewa shi tambaye da yake yana tambaya ne akan karnukan biyu ne akwai mala akwai jaye din naka karan ne wannan ya koyar da shi wannan kuma bai koyar da shi wata kila da zai tawo farauta ya ce wannan duk sai tawo da su farauta wancan kuma ya koya ba sai sake su a tare sai suka je a taron nan suka yi farauta ko kuma wannan malam din ya kamo annabi ya ba shi amsa a kanta wanda ba mu'allam ba ba koya mar ba yadda zai yi kun san idan ba koya mar ba in yaje ya kamo me zai yi fara kai abin da zai yawa to shine annabi yace wanda ba koyar da shi ba to idan ka je kai da kanka wa ma jitta bi kalbi ka gairi mu'allam ba adratta zakata hu fa kul wanda ba mu'allam bane ba mai ilimi bane yaje ya kama ka samu dabbar da ya kama ba tare da an yanka ba to ka ci abarka to haka daidai yake da idan kuka je a tare kuke da wasu mutane shi ba nan mun yi magana kan mutum shi kaɗai a tare da wasu mutane duk a daji wani baka san yayi da karansa ba me ilimi ne ko bai da ilimi ka lokacin ya danne dabbar da karanci idan ne to ba za ka ci ba ka je ka tarar da kibiya guda biyu ga ta ka gata wani baka san ta waye ba shi ma ba za ka ci ba domin duk akwai ki ba amma hadisin yana magana ne akan shi sahabu Abu Talib al-Kushani shi ne wannan tambayar a kan kansa shi kadai cewa idan ya tafi da kare malam da jahi ya zai yi ta annabi ya waje amsa idan ya je garin mutanen da wato ba musulmi bane a halin kitab ne ya zai da kwanukan shi ma annabi ya waje amsa asaidu idza waqa'a fil ma to idan kayo farauta fa sai fada ruwa da ka bace barewa sai ta fada ruwa idza waqa al-saydu fil ma'i haruma aklu idan kira daɗi ne da ita idan abin da kai farauta ya fada ruwa to haramun ne kai wani zai ce ta yaya bayan abin da yake ruwa ya halatta a ci ba ba san ruwan bane dan dan dauri ne wannan yanzu ka buge shi li kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ya adi ila hatim saboda abin da annabi ya ga adi ila hatim ya ce idan ramaita ta maka idan ka harba kibiyarka fadkur isman lahi ka ambaci sunan Allah fa in wajata hun karika tala in ka samu wannan wato wannan kibiyar da ta harba ta kashe abin da ta harba din bayan ka ambaci sunan Allah fa kul kaci illa an tajidahu qad waqa'a fi ba'i annabi yake sai dai in ka samu abin da ka harba din ya fada ruwa fa innaka la tadri al-ma'u qatalahu aw sahmuka annabi yace domin baka san cewa ruwan da ya kashe ki ba ko kuwa ko kuwa wannan kibiyar taka ko ga shi ba nan da ya faru shubaha wa man rabata asaidu idza gaba anhu yawmaini yin farauta kun fita farauta domin sai su yi wata daji to sai ran to ka harba abu amma ka neme shi karasa sai bayan kwana biyu ka gani tunda yawo ake kawai a dai au talakatan ko kwana uku sun mawaje da hutar ne ya samu abu ya za ka yi wa marra ma ta mawu wanda ya harba kibiyarsa na gaya muku kowa da alama ba a saba sai ya samu dabbar ya tabbatar ya same ta sun magaba an husaidi wannan abun farautar ya bata bai gan shi da yau kwana biyu aw salasatan ko uku thumma wajadahu daga baya sai ya same shi falahu akluhu idza lam yantan ya halatta shi in har bai yi wari ba bai rike ba kai ji annabi alaihi salatu wasalam ya ce laula banu isra'ila lam yakna fil lahm ko wai ba dan matan banu isra'ila ba banu isra'ila da nama ya daina za mu zo hadisin nan gaba a cikin lu'lu'u wal marjan da nama ya daina wari shi ne aka ce a daina ajiye nama ka san su an ce ai kar ai kaza sai da kike shi ne suka rika koyi naman salwa to shi ne annabi ya Allah madaukakin sarki ya horar da su in suka ajiye naman zai zo su tare yayi wari inda Allah ya hana kunyi to sai amma ba da haka ba sai ka ajiye nama in ke kar ajiyewa wanda bai su suka jaza mana haka za ka ce bare ko haka shi ma annabi ce laula ba za ka kam nama zai dafi wato wasu yau da kuma can gaba zai ce walaula hawa لم تكن أنثى زوجها أي تزيتي أما لم بجريه تزيتي أنا علي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي يتي وإن رميت السيدة فوجدته بعد يوم أو يومين duk wanda ya harbi wani abin farauta sai ya same shi bayan kwana ɗaya ko biyu laisa bihi illa asaru samika ba wani rauni a jikin sa sai gurbin da ka harbe fa kun kawai ka ji abin ba ani an bari'a wa na bi ta'ala batul khushani yani nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ramaita bi sahbika fa gaba anka idan ka harbi wato kai harbi da kibiyarka sai abin ya kace ma fa daraktahu daga baya ka rike shi don wani guduwa zai gudun da zai yi kuma ya bace ma ya bata amma a garin yawon ku je ku je ku tare da shi jini ya tsare ya faɗi sai annabi ya ce fa kul malam yuntin ka ce mutukar bai bai wari ba bai buga bai rike ba wannan shine karshen inda za mu tsaya bayan sallah Allah ya kai mu ilayya za a yi kitabul udhiyya yi za mu tsaya nan kuma yana da yawa sannan sati ne zuwa za mu fara littafi a sitta wa ishiru na fa'ida min al-qiyam akwai littafin jiya da yi magana a karatun lulu wani wanda sai na ce ya kamata a samar da shi to Allah ya taimake mu kusan yanzu muna da littafin kun ga irin sana shi za mu karanta na shi talibin gwamnati littafin ya yi kyau sosai mun saba da lokacin adibin ya zo a ɗan zamani littafi a kai to shi za mu biya an samar da shi a wani wa Allah ajiyar da ya bada kuɗin guda talatin wani ya bada kuɗin guda uku wani matashi na abin shi ma abin da ya zo ya ƙara kawo kuɗin guda uku kusan dai muna da shi yanzu a ƙasa insha Allah wa jihita insha Allah ta fi mai zuwa amma man zaba ba zaba hasu insha Allah yi za mu biya da zarar mun zo ranar da harfa ga ko in ji da insha Allah za mu raba shi da zarar an zo akwai shi da su kusan Thank you. eh to wannan ai hadisi za ka ɗauko da nawa ne da zai bilali ya yi magana a kan harbi da ka za ka iya tuna hadisin har ba tsakuwa har ba tsakuwa yawwa to wannan za ka ɗauko misali ka auna da shi ka ga cewa annaba ne da zai ramu ta illa ya faɗa akan cewa kada ya harbi da tsakuwa cewa ya ba abin da za ka yi ko ba za ta yi wa abokin gaba illa ba kuma ba za ta kashe yawwa to kaga abu ne wannan ƙa'idar tana an dai ka fahimce na an kuma na fahimce ka ji ba Allah ya sa abin ya fita ai jiya karkashin da za ga suna kawo wanda har ai ta magana ba za ku kuciya da wasu harkun kaza in ka koma su gudun salam na malam malam imamu sarani Allah ka yi dogon bayani sai a kai wallahu alam ne na fahimce ka shi ga bayanin da asiri yake mutum yaje ya samu bene ya kwaɗe shi yanzu ai zalunci ne ne zai ta bene ne za ta ta bene shi ne muna yara za ka dara wai tana ce ka iya ni dawa ana waka sai na nama kuma ka kashe ta ne kawai ba abin da za ka ta na'am alaikum salam dabba da take أيوة idan dai abin da za mu ɗauka ai yi ne kawo gomula cewa alhukumu ya biyu ma a illaji ko yawwa saboda haka a ujuban wa adama abin da ya sa na kawo dan ba matsayin ku na ɗaliban ilimi ga amfani da gomula abin da nake nufi yi ne a me sai sai illar da ta sa annabi ya ce kar a yi amfani da shi zama da ba zai yi ba to idan kuma yanzu aka gano yana kisan ba kafin shi ne nake zon yawwa ai da shi suke iyaki cewa tun da kamar bindiga ce yanzu da aka zo bindiga abin da ake sa mata ba dan mikiki ba ne a jiki ai matsayin shi da ya irin wannan sabuwar amma yana da bambanci shi yana kisan ko ba haka bane yawwa Allah ya sa kun fahimce ni saboda wanda ba zai kisa na fahimce ka amma wanda ba zai kisa ba yanzu misali ai ka ga yanzu kowa ya zama da duniya ke farauta kowa ya san ko akwai masu farauta da dutse ba da shi ake farauta ba amma yanzu misali a zuwan masu ɗaukan wannan irin bindigar da ake harba a jiran su su a sinadarin da suke harbawa dutse ne shi ma da ina fahimta da kyau yana magana akan dutse kawai wanda za mutum zai ɗauka ya jefa ba wai na farauta ba amma wani ala ala da aka yi kai fa ko da ma da dutse take amfani wannan a fahimta ta ba za a rubuce ba ala ce wanda dama babu jini dan dan hamaro da akai kuma dutse ne zai shiga amma dutse haka kawai da shi yake ina fatan ya fito yawa dutse haka kawai to da yake amma wannan dutse ne aka sarrafa shi azzaki amination ya halatta ya bani dan yanzu amination din da ke za wani dutsen ba ya ma fi girma ba a shi ne ba ku lamba ɗaya ai duk maganar da suke kenan yan alaikum salam ita kuma ta yaya ita za a harba za a tura ta je ta kamo to kaga yanzu ba da labibu ni dai shirwa abin da na sani kwace take ko an za a ga a ƙauyuka aka wani mazaunin karkara yake yake wani lokacin Allah ya rako ya rako yaro saboda za a tura shi kiwo abu a kata kwaki ko ta fije a hannunsa a zaliba da kake ganin ta shi za ta fito a hadisi ai saboda haka za ta kwace abu da gajiya ta ba ga yadda take wannan to amma yadda take zuwa ta yi barauta ba sani ba to kaga idan koyi da ita aka yi ta shiga cikin aljawari cewa in dai ita ba za ta kamo ta kama shi ke nan gobe ta fata domin annaba alaihi salatu wasalam bai ta kai akan shekare ba abinda za ka koya wa farautin ki kamo ya kama to ko shakka babu wannan amma ya kamata a duba rayuwar shi wannan ana amfani da ita kuwa zan zo na duba Oke, a kwazo zan yi bai zan bincika. Zan bincika. To kaga ka an gaya ma suna yi ana ma yi ke nan. Aljawari ya ne gaskiya aljawari. Wallahu a'lam. Na'am. Ba ana cewa bane annabi ne ya faɗa. Eh, illa iyaka a malikiya ana magana akan tarar ruwa. Ko shi ya halatta a cikin ruwa ko alade ruwa sannan muna da birin mu na mun yi magana a ma'ida bare wacce to kai ma na ba ka sani wannan waye zaka da kake ta ranna ka je kai google ko ka shiga youtube ka tambaya ka tambayi injiniya da zaka rubuta a gaya ma akwai gari a roko babu ai akwai wani abu da yake cewa mutumin ruwa mutum na ruwa wani abu ne ne kamar kamar fatalwa rai kuwa to ka ga yanzu an tsara ma aiki cewa har mutumin ruwa ka yi je ka binciko ba da ni haka haka za a iya yi amfani da su ko kuma yi ba za a in ya miji dama ba magana bai sai dai ku bawa karan shi amma kare da ba koya ba komai ba shine gairul mu'alla sai dai kamo zomo ba zoman jama'a ba na daji sai dai kamo da ransa sai ka karbi ka yanka za ka ci ko ba za ka ci ba shi ne jahilin kare ka ajiye amma Allah ya taimake ka ka kama amma da ka zo ka tarar ya fara ci kuma zomo bai mutu ba za ka ci da shi nake ma da ai mazaunin karkara ne da kake ganin sa za ka ci ko ba za ka ci ba to shi ne karatu amma malam kare ba da kaji ka tafi barauta da shi sai dai ya kamo shi ma bai ci ba amma domo ya mutu za a ci ko ba za a ci ba hani an mariya shi ne karatun da muka yi shi ne ta kawai ne kawai karanka in malami ne idan ya je kamo dabba in dai bai fara ci ba don malamin ba zai ci ba in dai ya kamo ma dabba ko da ranta ko babu rai za yi amma jahilin kare kuwa in ya kamo sai inda rai kuma bai fara ci ba sannan ka yanka wannan shi ne sharadin da gaba ɗaya a dunkule wannan karatun muka eh yadda za ka yi amfani da alkalbul mu'allam Allah wa na'am a gurin da aka haramta ga wanda yake gwamnati ba ta yi ba eh eh haka kun ji abin da yake yanzu misali kamar gwamnati ta ware daji kaza da kaza su ce haramun ne bai halatta ba a yadda kowa ya ce gurin da ya farauta ba tambayi da kamar tambayi da yake idan mutum ya je kamo dabba a nan a ciki sai kama barewa ya ce ba wani gwamnati ne ya je kamo shi ne ya halatta a cikin bai halatta ba bai halatta ba wani zai ce malam gwamnatin nan ba a ba ruwanka da gwamnati eh kai ana gaya ma dokan musulunci ne bai halatta ba ba ka ji ni ba da yanzu na bayani da dai ko sai ni cewa misalin da ya kawo cewa ranar asabar din karshen wata gwamnati da ke kan wanda ya fito ka fito ka saba wa Allah Bi, a ni ya ya na ba ka jami'i kuma za ka rika ba da jami'i ai ka ga ba ni na karzo ban ba ba dai a gaba ko mana usainin na ce muku ya faɗa ba ni na karzo ban ba misali mutum ya zo musamman masu hawa abun hawa su tafi wata unguwar dan Allah ka kuma tambaya da wani abu akai ni ce muku ne usainin ya ce ba ruwa da eh mala usainin bin ba fata wacce kenan wato ba kai zama ke shi ne abin da yake dama haka yake kowane wato mutum haka ya ba maliki amma da ya kuskura a magana tambayar ke idan zuwa ake ba da wannan kofa kuma musamman a ina gwamnati ta fi tsanantawa shi ne mutum ya ɗau abin hawa ya fita ko amma dan mutum ya fito wannan sai ka kawo jima da wuri cewa mutum ya fito dan san unguwarsu wani guri da abin da ba ta so shine a fahimta ta bakin cewa a rika tsallaka daga wannan unguwar a tabbata ko in ce dau abun hawa ya zirga zirga take cewa an hana zirga zirga kafin eh to kaga wannan dabara ce idan suka ce dan za ga wasu da wannan suka ce daga karfe bakwai zuwa goma to kai ba bakwai ka fita ba a bayan da da baka saba wa Allah shi ne ma ai gomina kawai cewa an ce bakwai kai gobe ka fita tun biyar baka kai a gwamnati doka ba ba ka ciki bai shiga sharadi ba domin sharadin shi ne daga bakwai kuma aka ce wada daga bakwai zuwa goma to da sai ka ce wanda kuma ya zo shi ya zauna a gida amma yake tun da saura kwata bari ya fito kafin ya je gurin da suke goma ta yi shi kuma ba yawa shi ma ya shiga ba ta da zaɓi dogara amma dole a faɗa ya za ka yi aka shi karatu ya gida ba ta da zaɓi wani zai ga gwamnatin nan kafar wai wani ya ce to a wannan kafar gwamnati ne ba ba ba ba gwamnatin musulunci ba ce kaza ai ba wannan ake ba magana ba ba yi yake magana Allah ya dace da da biyo ba rufe karatun insha Allah wa kitabu al-yasi sai bayan sallah ya da Allah ya kai mu amma za mu dora da littafin um sitta wa yiruna fa'ida fitina ne ramadan insha Allah ta'ala ta fi ne zuwa Allah ya dace da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muke kuskure Allah ba daukakin sarki ya ke mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da kofin sa madaukaka Allah ka biya mana bukatun mu na kai iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara idan za mu dawo Allah ka sa su da kyau da imani muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da kofin sa madaukaka musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya kuncin rayuwa da ake fama da ke Allah ka yaye wa al'umma musulmi muna roƙon Allah da sunayen kitawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ka kowa gaba Allah ka shiga lamarin Allah umma amin najiya wa qaniya wa aslih haymatuna wa la ta'murina واجعل ولايتنا في من خافك وتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين